بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu muna daren lahadi daren 19 ga watan zulhijja bayan hijira annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1443 daidai da 17 ga watan 7 2022 miladiya a wannan cibiya tamu ta darul harithis salafiya asasawa babban malami baban abdurrahman a sheik muhammad awal adam albani zaria a wannan aji namu na koyon karatun alkur'ani mai girma ajin malam ya hayayola wannan shi ne majalisunmu na 47 yin allah ya da kuma taken karatun shi ne alkur'ani ma'ujizar ma'ujizozi allah ya ji kammala albani ya gafarta mushi da malam ya hayayola da sauran malamai da musulmi gaba daya mu kuma allah ya samu dace allah ya samu cika da imani ya ba mu ikhlasi cikin dukkan ayyukanmu da maganganunmu a jiya mun tsaya ƙarshen suratul nabai suratu amma kenan mun yi zifi biyu cip cip kenan ko Allah ya taimake mu Allah ya karba mana yau kuma in Allah ya yarda za mu tashi farkon suratul mursalat wal mursalat urfa insha Allah to kame da al'adar karatun shi malam da ya asasa karatun yayi kudirin cewa zai dinga karanta Fatiha duk sanda yazo kafin ya karantar har sai an je wani lokaci da ake ganin in Allah ya yarda wanda yake bibiyar karatun ya kware daidai gurguru da iya Fatiha ba za a dinga samun kusakurai manya-manya ba in Allah yadda to za mu ci gaba a haka har lokacin da muke ganin cewa muna kyauta zato duk wanda ya saba zuwa karatun ko yake bibiyar ta kafafen yada bayanai in Allah yadda fatiya ba ta kuɓuce mishi saboda yawan maimaitawa da zami in Allah yadda da haka za mu karanta sautin fatiya gaba ɗaya sannan sai mu zo mu yi karatun mu ne wa sautin musalat insha Allah mu koma mu karanta sautin fatiha kamar yadda muka saba Allah ya taimake mu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم karanta suratul mursalat za a saurara a karanta kamar da aka saba sannan daga baya a bayanin tajawidi da kusakurai da ake yi a gyaggyara sannan a amsa insha Allah bismillahirrahmanirrahim wal mursalati urfa
فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت ليوم لأي يوم أجلت ليوم البصر وما أدراك ما يوم البصر ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مجين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين anan za mu sa insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عطرا أو نهرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم مكنون فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين بسم الله الرحمن الرحيم
كوكم رأي بيان تجويني بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا مر ونرام أن سورتنا دا دوري أما حرف أن يبيو بيان تكيس يبي ضماني تزاء كورراتا مر مر mursalati kar mutum ya saki bakin shi ce wal mursalati a mur ana so a kaurara ta saboda mi saboda harafin da ya biyo bayan tamimun din nan mai dhamma ne mursalati urfa dake al'ain urfa ba urfa ba urfa ain a ai u wal mursalati urfa kar a ce urfa kawai urfa fal asifati asfa sadun sadun da ain da ain fal'asifati asfa daga can tsakiyar makogoro a ba fal'asifati asfa a a fal'asifati asfa wannan shirati an shirati wannan nunin din tunda tana da shadda din da aka nunin komimun da shadda a yi musu hunna ma'ana kar a wuce da gurguje a tsaya ɗan yi nage a wurin kaɗan a ce wannan shirati wannan nashirati kar a ce wan nashirati nashira a'a wan nashirati haka za a karanta wan nashirati nashira nashira a daure shi nan da kyau nashira rati da nashira duka a kaurara su saboda suna da fataha wannan rawu nashirati ka ce nashirati kawai ra ra wan nashirati nashira falfarikati falfarikati wannan ra'un din ta farko za a yi mata sirantawa falfari ri saboda mai kasra ce ni na ka same da kasra sai a siranta da falfari ri ri falfarikati ta biyun amma farqa ita kuma sai a kaurara ta mai dauri ce amma abin da ya bi bayan ta mai fataha ne da haka za a kaura farqa farqa ka ce farqa a farqa sannan kuma ko a kiyaye ka ce farka ko kamar yadda larabawan suke faɗi mai kokari mu dinga kwaikwayon su falfari ƙwati farko kar mu ce farka a farko ko falmulkiyati zikira mulkiyati shi ma kafin ɗan nan ka ce mulkiyati kawai ko ki ki falmulkiyati zik zik a kiyaye zalun tsinin harshe ya taba kaifin haƙoran sama manya guda biyu fal mulkiyati dik dik dik a ɗaure dik ra ka a ce zikira a a dik a ɗaure kafin ɗin nan tamu dik ra sannan wannan rawun ɗin a kaurara ta dik ra saboda mai fata ce ko fal mulkiyati dik ra udran a kiyaye ud ainu udran wannan zalon ɗin a ɗaure shi tamu udran udran rawun nan kuma a kaurara ta udran aw nuzra ran za a ga fatatan din tsawon su daya dan haka alamar cewa ba gunna kenan duk lokacin da aka ga wasilla ko fatatan ko kasartani tsawon su daya wani bai wuce wani wato ba gunna kenan udran sai a ce aw nuzra amma da wani ya wuce wani za a ce udran aw nuzra shine za a yi wannan gunna amma tsawon su daya babu gunna kenan udran au nufra nufra a ɗaure zalun da kyau duka rawar ɗin guda biyu za a kawara su ran au nufra a kawara su saboda masu fataha ne inna ma tu'aduna lawaqi inna ay gunna akan wannan nun din inna kar a ce kawai inna ma tu'aduna inna ma ainan nage akai inna ma tu'aduna al'ain tu'aduna lawaqi lawaqi al'ain ne a can lawaqi ko ka a ce lawaqi a lawaqi innama tu'aduna lawaqi fa idan nujumu dhal a kiyaye dhal nan yawan fadin ta saboda tsinin harshe ya taba kaifin hakoran sama nan guda biyu ko fa idan nujumu an nujumu ay gunna akan wannan nuno din fa idan nujumu فإذا النجوم النجوم فإذا النجوم نجوم با نجوم با نجوم ضمة ضمة فإذا النجوم طمست طمست طمست وإذا السماء فرجت إذا السماء أكوي علامة جن صوتي أكام أليف تبيه سوسا غاشنا sama'u furijat furi wannan raunin asiranta ta furijat wa idal jibalu nusifat ba wahala wa idan rusulu an rusulu raunin a kaurara ta uqitat ka a ce uqitat a uqiqi yadda larawan suke wa qila wa qala qila haka larawan suke fadi uqitat ka a ce uqitat a uqitat wa idan rusulu uqitat li ayyi yawmin ujjilat لأي يوم أجلت ليوم الفصل أدوري صاد سنة أدوري نام صور سيوا كأتي ليوم الفصل آه. ليوم الفصل أدوري صاد أدوري لام لام صور سيوا ليوم الفصل وما أجا صوتي أنا ga alamar tafiyar tsutsa nan akan mimun din ma adara ka alamar madda kenan ma adil qalqala harufa guda biyar ba daure su tamu su ne ƙoƙo jajin ƙafin ƙa'un jimun dalun ba'un ba daure su ram sai a ce ade ka a ce ade saboda mene alifin ne biyo bayan ad ɗin dalun ɗin sai a shafa mai kamar ya kama da alifin ade wa ma ade ka a ce ad raka daure tamu ba daure su tamu ana shafa musu kamar wasalin ne biyo bayan su ne wa ma ade raka raka a kaurar wannan rawun ɗin وما أدراك ما يوم الفصل شما كما نفرقو كراتي فصلي فصل فصل ويل يوم ويل wannan gwamnatan ɗin za a ga sun kalli guri ɗaya in sun kalli guri ɗaya alamar gunna kenan wainun yauma yauma sai an ji wannan shine karatu ne in Allah ya da wainun yauma idhil lil mukaththibin idhil lil mukaththibin haka za a faɗi shi ba tare da gunna ba saboda bayan a bayan kasratan ɗin yau idin duk da wani ya fi wani tsawo amma kuma lamun ɗin an mata shadda ba gunna a wurin kenan ko da wani ya fi wani tsawo amma kuma harafin da ya biyo baya kai tsaye ga an mai shadda a kan shi da ra'un ne da lamun kaɗai ake ma to ba gunna yau idin lil mukazzibin haka wai za a karanta shi alam nuhlikil awwalin alam nuhlikil awwalin fumma a kiyaye ta da sa'un da zalli na ya koda da duri ɗaya ne fumma tsinin harshen ya taɓa haƙoran ga guda irin fumma fumma fumma fumma ka a ce summa a a fumma tsinin harshen ya taɓa kaifin haƙoran saman nan guda biyu haƙoran nan masu fumma nutbi'uhumul akhirin ba akhirin ba akhirin akhirin fumma nutbi'uhum نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين أكيا يذالون نفعل بالمجرم شما قال قلالي yana daga cin harkun guda biyar ko kubujat ba a daure su tamo muji ka a ce muji a muji muji muji sai a shafa musu kamar donma kenan saboda ita ce ta biyu bayan wannan jimunin ko mujirimi كذلك نفعل بالمجرمين ونراهم نجتكم أسيرا تاتا مجرمين ويل يوم كما نسمع ذا يتسامن تا نغا حق دا غومني ويل يوم إذ المكذبين أتكين سورة ويل يوم إذ ويل يوم إذ المكذبين غدا غوم إن شاء الله تو ويل يوم أي قلنا يوم إذ للمكذبين ألم نخلقكم نخ غا ga kuma can lamun ga kafin wurin sai an yi a hankali na lukukum kafin ɗin za a gaba komai a kan shi na luk kafin ɗin ba a mai an cira ba komai a kan shi to alamar mai kenan kamar nunin aga ba komai a kanta ai ana shigar da ita ne to aga kafin ɗin nan ba komai to za a ji sautin ta ne a kafin na lukum za a ji amanta amma ba za a ji ta ba kuma ba za a ce na hulukukum ba na huluk za a ji kamar za a faɗi kafin nan amma kuma ba za a ji ta ba shi yasa ba a yi mata komai akan ta ban an gani ko ko akwai wanda nashi aka sa wani alama duk wanda ya kalli alqur'anin sa zai ga cewa babu komai akan kafin nan ko alam nakhluqukum in ka zo karantawa sai a ce alam nakhluqukum kaman za a ce nakhluqu amma ba a faɗin kafin din sai dai a ji amanta a ji alamun cewa tana nan nakhluqukum alam nakhluqukum min ma'in mahin haka za a karanta nakhluqukum min ma'in nuna ɗin babu komai a kanta sai mimu so ai gunna mimma'in mahin mimma'in mahin ai gunna ma'in wannan kasratan ɗin da ya fi gaba don haka za a shigar za a yi gunna ke ne mimma'in mahin faja'alnahu faja'alnahu a kiyar ayin faja'alnahu fi ƙararin ra'un ta farko a kawarara ta biyu kuma asiranta ƙararin ƙararin fi ƙararin makin saboda kasratan ɗin ɗaya tafi tsaye gaba to don haka za a yi gunna kenan ƙararin makin ila ƙadarin ma'lum shi ma ƙadarin ma'lum a yi gunna ƙadarin ma'lum ta ƙadauna dar wannan raunin a kaurara ta daruna fa ni'mal ƙadirun fa ni'mal ƙadirun yu'minun wannan raunin a kawara ta saboda mai zamma ce wailun yawma idhil lil mukaththibin alam naj'al al arda naj ka ce naj'al naj kuma kalkala naj alam naj'al naj naj ka ce naj a daure tamau naj naj kalkala alam naj'al al arda kifata ahya'an aja sauti ah ya an wa amwata fatahatanin za ga ɗaya faɗe gaba don haka za a yi gunna kida ahya an wa amwata ko ahya an wa amwata waja'alna fiha rawasiya shamikhatin shamikhatin shamikhatin wa shi ma wannan za a ga kasartan nan da ya faɗe gaba alamar gunna kenan shamikhatin wa asqainakum ma'an ma'an furata ai gunna ma'an furata wannan raunin akaurata wailun yawma idhil lil mukaththibin to sai amsa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا عطرا أو نذرا عطرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت لأي يوم
ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين نخلقكم فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا نصرا أو نثرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين نعم وأكرم الأرض
وَإِذَا daure uzran duka dauri dauri ne ba uzuran ba uz ko uzran aw nuzra
saboda lokaci mu karanta gaba ɗaya mu ji bismillahirrahmanirrahim wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصبت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم البخت وما ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين to alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim suratul mursalat sunanta kenan yadda ta fara da shi mursalat dinnan sunanta kenan makiya ce kuma a maka aka saukar da ita Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim wal mursalati urfa ina rantsuwa da iska da take zuwa wata bayan wata Isa- ir- iskar da Allah yake aikowa da wannan ta wuce ka ji wannan ta zo haka mai daɗi irin waɗannan iskar Allah ya ce yana rantsewa da ita ka gare baka san ta ina take fitowa ba ya take yi ina za ta ohu ikon Allah ne ko to Allah ya ce yana rantsuwa da iska wadda take bin wata bayan wata shine urfa din nan da wannan ta wuce sai ka ji wannan ta wannan ta taso wannan kuma ta taso shi wal musalati urfa fal asifati asfa Allah ya ce sannan yana rantsuwa da iska mai bugawa da ƙarfi guguwa kenan wacce mai tafiya a hankali wannan ta wuce wannan ta wuce wannan fal'asifat ne bugawa da karfin tsiya ta kada gidaje ta buge bishiyoyi ta yi menene su ne ita ce al'asifat kenan Allah ya ce na rantsuwa da iska mai tafiya da karfin nan su san gaske shine fal'asifati asfa wan nashirati nashra Allah ya ce na rantsewa da iska mai watsa ruwan sama watsawa idan ruwa ya taho iska take ɗaukar sai ga ta watsa nan wurin ta watsa nan ta watsa nan sai ga ruwan ya gama ko ina ruwa da iska kenan to wannan iskar da take aiki na watsa ruwan sama Allah yake ruwan sama sannan kuma wata iska ita kuma tana ta aiki tana warwatsawa wurare Allah ya ce ya rantse da ita falfariqati farqa Allah ya ce ya rantse da wasu irin mala'iku masu saukar da abin da yake bambance tsakanin gaskiya da ƙarya sune alfariqati farqa mala'iku masu zuwa da abin da ake bambance ake rabe ake gane tsakanin gaskiya da ƙarya tauhidi da shirka bid'a da sunna falmulkiyati dhikra sannan Allah ya ce ya rantse da mala'iku da suke kawo zikiri shine wahayi kenan mala'ikun da suke zuwa su dauko idan mala'ika jibril zai dauko wahayi wasu mala'iku su rako shi a kwafo abu kaza a zo kiramin barara ko da muka yi su a baya sune falmulkiyati dhikra masu kamar jeho wa'azi amma ba jeho dauko wa'azi suke yi ru wa'azi zikira shine anan wahayi kenan masu ɗauko wahayi daga sama su kawo ƙasa Allah ya ce yana rantsewa da su me yasa suke kawo wahayin nan zuwa annabawa daga sama zuwa ƙasa uthran saboda yankar hanzari ran tashin alkiyama kar mutane su ce ma ja ana min bashir wala nadhir duk wanda za a yi azaba sai an ce shin alam ya atikum nadhir me wa'azi bai zo muku ba cewa musulunci shine gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin Allah kalu bala karja ana nadhir to ana yin wa'azi ne saboda yanke hanzari dan mutum bai da wani excuse kenan ko aw nuzra ko kuma suna kawo wannan wahayi ne saboda a yanke hanzarin mutane ko kuma saboda gargadi shine nuzra gargadi a ce kar ai kaza kar ai shirka kar ai bid'a kar ai sabo kar ai kaza shine nuzra udhran saboda a yanke hanzari kar mutum ya samu wani excuse kenan a wurin Allah da zai ga ya ce ai ni Allah ni ban san annabi ba ba a zo da wa'azi ba misali nufira ko kuma wahayin yana zuwa ne saboda gargadi Allah ya ce wala tushriku bihi shay'a kaza kaza kaza da kaza yana wa'azi to mala'ikun da suke zuwa da wannan Allah ya ce to duk yayi rantsu wannan ne saboda mene ya rantse da iska wadda take bin wata bayan wata da guguwa iska mai bugawa da karfi da iska da take kada ruwan sama ta watsa nan ta watsa nan har ko ina ya samu sannan da mala'iku da suke saukar da abin da ake bambance halal da haram da mala'ikun da suke saukar da wahayi wanda ake yankan hanzari da shi ko kuma a wa'azi da shi a gargaɗi mutane ko di ya yi wannan rantsuwan ne wanda ka san duk abin da gaske ne ko suna faruwa kuma sun fi ƙarfinka haka ka gansu haka za ka basu ko sai Allah ce inna ma tu'aduna lawaqi lallai abin da ake muku alkawari da shi nan tabbas ya auku kiyama kenan inna ma tu'aduna daga wa'ad alkawari ko abin da ake muku alkawari din nan da shi cewa za a mutu za a yi sabi akwai aljanna akwai wuta lawaqi sai ya faru wallahi tun da dai Allah ya waɗancan tu kiyama ma sai ta faru tun da ai ga iskar nan ma yanzu ta kaɗawa muna shan ta ko wata na bin wata kasha wata ta fito wata tafi oxygen carbon dioxide nitrogen wani ne ga sunan wanda suke science sun sani to tun da dai waɗannan abubuwan akwai su to kiyama ma tabbas akwai Allah sa jama'a mun gane yaushe ne kiyamar fa idan nujumu qumisat yayin da taurari za a goge su waɗannan tauran mun yi wa idal kawakibun takarar a baya tauraron da muke gani wata za su watse da su faɗo ƙasar shi kenan kuma sun gama aikinsu to duk ran da kaga an shafe su to ranar ne wannan ranar da ake muku alƙawari wa idan sama ufurjat yayin da za a buɗe sama a yaye ta ta kyakkece shine wa idan sama'u furjat a buɗe ta mala'iku su sassauko duk ran da kaga wannan abun ya faru to ita ce ranar da aka yi muku alƙawarin nan wa idal jibalu nusifat yayin da kuma duwatsu za a sheke su duk girman dutse dutsen kufai na dutsen madarkaci kilimanjaro wane ne mountain everest duk waɗannan duwatsu na duniya sai allah ya nike shi kuma ya sheke shi ya zama kamar iska kamar gari to dirin da kaga dutse ya nike to kasan akwai fitina kenan ko to a wannan ranar ce da ake muku alkawari wa idha rusulu uqitat ranar da za a sawo manzanni lokacin da za su zo su ba da shaida yau mai jima'u allahu rusula fa yaqulu ma za ujibtum Allah zai taso da dukkan manzanni ya ce ga al'umma nan lokacin da za ku ba da shaida ya yi cewa kun isar da sako ko ba ku isar ba shi ne wa idan rusulu ƙoƙaita daga wakati ko sa lokaci da lokacin da za a sa manzanni a sa musu lokaci a ce su zo su ba da bayani game da mutanensu da sakon da suka isar to ranar ne wannan ranar da ake muku alkawari da shi ran tashin alkiyama kenan ana ganewa sai Allah ce li ayyi yawmin ujjilat da wace saboda wani wace irin rana ne aka jinkirtar da wani al'amari li ayi yaumin wace irin rana ne ujjir aka sa wannan aka sa ajalin wannan ranar a wace rana ce aka sa ajalin da zai zo wannan rana yaushe ne za a yi ta kenan misali sai Allah ya ce li yaumil fasl Allah ya aje waɗannan abubuwan ne duk za su zo ne ranar da za a rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya da masu gaskiya da marasa gaskiya da macuta da mutanen kirki da kafirai da musulmai shine yawmul fasl ranar da za a rarrabe ranar da za a yi sakamako sallaci wa ma adraka ma yawmul fasl me ya sanar da kai abin da ake cewa ranar rarrabewa ranar sakamakon nan Allah ya ce wailu yawma idhil lil mukaththibin a wannan rana halaka da bala'i da musiba shine wailu a yau a wannan ranar ya tabbata ga masu karyata ranar tashin alkiyama duk mutumin da bai da tashin kiyama ba ya shiga uku wannan rana sai Allah ya ce alam muhlikil awwalin shin ba mu halakar da mutanen farko ba da suka karyata mu wanda suka karyata na farko alam nuhlik daga halaka ko shin ba mu halakar da mutanen farko ba ko mu ji labarin su ba irin su mutanen annabi nuhu thumma nutbi'uhum al-akhirin sannan muka biyo da waɗanda suka biyo bayan su al-akhirin kenan na ƙarshe waɗanda suka biyo bayan su irin mutanen misali annabi Musa Allah ya halakar da na farko da suka karyata sannan Allah ya ce thumma sannan nutbi'uhum al-akhir muka biyo baya da wannan halakar da mutanen da suka biyo bayan su kadhalika naf'alu bil mujrimin yadda kaji haka dinnan ne duk wanda ya karyata mu halakar da shi haka muke wa mujrimai mutanen banza kenan kafirai ma'ana kafiran maka da kafiran yanzu duka Allah sai ya halakar da su lokaci ne kawai Allah ya ce wailu yawma idhil lil mukaththibin bala'i musiba hasara ta tabbata a wannan rana ga masu karyatawa da ranar tashin alkiyama ko masu karyata Allah Allah ya ce alam nakhluqukum min ma'in mahin shin ban halice ku daga wani ruwa ruwa wulakantacce ba shine dugon mani kenan bai da karfi in ya daga gashi nan bai da karfi sai a wanke shi ma kuma in ya dira akwai abuwa da yawa a ciki akwai abin da suke cewa spermatozoa ko ma science kenan kwayaye na halitta da yawa a ciki da za a sa ruwa duka sai su mutu kuma kaga ashe bai da karfi kenan shine mahin mara karfi bulakantacce shine Allah yake cewa wai dan adam ma da yake ganin shi wani ne alam nakhluqukum min ma'in mahin ba mu halice ku da wani ruwa wanda yake bulakantacce ba ruwan da bai da karfi faj'alnahu fi qararin makin muka sanya shi a wani mazauni wanda aka bashi tsaro yadda ya kamata qarar mazauni makin wanda Allah ya ba shi tsaro cikakken tsaro shine mahaifa ga ruwan gashi nan wani iri bai da karfi da za a zuba mai ruwa a kwarara mai ruwa a buta ai zai zirare gaba ɗaya shikenan duk sun mutu kuma kwayan mani ko a zuba musu chemical duk sun mutu sai Allah ya zaunar da shi kuma wani wata matabbata ma'ana wani mazauni makin wanda Allah ya ba tsaro mahaifa kenan mahaifa Allah ya ba ta kariya sosai waɗanda za su iya ƙarin bayani ƙila a zamanance su ne embryologist waɗanda suke karanta yadda yanayin ɗa yake afkuwa tun daga ɗigon mani gudan jini tsoka menene su sun san wannan wani ma har ya mutu yana profesa a wannan embryology ɗin ne yadda Allah ya ba mahaifa kariya ɗigo ne amma sai Allah ya ba shi kariya ya zama ya zama ya zama har ya fito kuma gashi nan to asalin ɗan adam kenan Allah ya ce muna zaune da shi a wannan mazauni wanda ake da tsaro yake da cikakken tsaro shine makin ila qadarin ma'lum zuwa wani lokaci wani gwargwadon lokaci sananne alal aqall wata shida alal aqalli wata shida zuwa wata tara da abin da ya sama shine aqallul hamli ciki sai yayi wata shida kenan ake haihuwarsa Allah ya ce faqadarna sai muka tsatsara halittar wannan abin da ke cikin cikin a hura mai rai namiji ne mace ne a fito da shi kyakkyawa mummuna fari baki da sauransu Allah ce fa ni'mal qadirun ba dalla da masu irin wannan tsarin kuwa yadda muka tsatsara dan adam aka fito da shi gashi nan jariri Allah ya ce ma dalla da masu irin wannan tsarin Allah yana yaban kan shi ne saboda wannan aikin sai shi daga wani abu wanda yake da wulakantacce wani abu mara karfi shine dugon mani ko sai ga kuma da ya fito ana nan kuma dan nan shine zai girma wata ya dinga zagin Allah to Allah ya ce ma dalla da irin wannan tsari namu ni'mal qadirun wailu yawma idhil lil mukaththibin azaba da musiba ta tabbata ga masu karyata ran tashin alkiyama a wannan rana Allah ya ce alam naj'al al-ardha kifata shin ba mu sanya kasa ta zama matattara ba matattara inda take dauke da kowa kenan ahya'an tana dauke da ku yayin da kuke da rai ga mu yanzu akan ta mai gine-gine mu hau motoci mu hau jirgin sama ayi wasanni ayi ibada ayi abubuwa ga sunan komai ahya'an wa amwata sannan idan mu mutu kuma abin nema a ƙasa kaga ita ce matattaran mu kenan ita ce wurin zaman mu yayin da muke da rai ga mu akan ta mu noma mu kiyo duk muna amfani da ita muna abin da muke so wa amwata sannan mun mutu kuma a birni mu kuma ko kake ko ka so sai an maka haka in ba za ka rayu a ƙasa ba to tafi sama ka gani in za ka iya ko dole da ka zo ƙasan ka nemi abinci ko bayan kwana biyu kuwa Allah sa mun gane wannan yana da ƙarfin Allah ne Allah ya ce waja'alna fiha rawasiya shamiqat sannan muka sanya a ƙasan nan rawasiya wasu duwatsu masu ƙarfi shamiqat masu tsawo madaukaka duwatsu masu ƙarfi da suke rike ƙasa sannan za a gansu suna da tsawo irin su madarka ci anan zariya namu da su dutsen kufena wa asqainakum ma'an furata sannan muka shayar da ku ruwa ruwa mai dadi ruwan rijiya ruwan boho da ruwan sama ruwan menene Allah ya shayar da mu ruwa mai dadi da izinin sa sallah ce wailu yawma idhil lil mukallamin lalle azaba da asara da musiba sun tabbata a wannan rana ga masu kare ta tashi alkiyama duk waɗannan abubuwan da Allah yake faɗi ai duka ba ƙarya ce duka yayi ne ko ba ga dutsen kufe na nan ba shami fat duwatsu ga sunan masu tsawo bayan da ka iya da shi an ce je ka ture sai dai ka tura kanka ko ka kashe kanka to Allah yana faɗin waɗannan abubuwan ne zai zo ya kafa hujja cewa shi ne yake da rububiya kuma shi ya cinci uluhiya ma'ana shi yake da komai da kowa shi ya cincinci abauta mishi shi kadai sannan gobe insha Allah ko karatu na gaba za mu ji sakamakon wanda suka yi da tashin kiyama mai Allah zai musu waɗanda kuma suka ƙi yadda su ma ya za a yi da su an da ji iko ko Allah taimake mu fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi